mita 88.5 da lafiyar muryar zamani suna na tijjani da mu daga yankin gaidan kusa da ke karamar hukumar kumbotso inda yan bijilancen wannan yanki wato suka samu nasarar samun wani babur da aka ɗauki a cikin dare tsakiyar dare da ana ruwa a jiya inda aka bi san wannan babur kuma aka gan shi a shagon wani matashi ba tare da bata lokaci ba ga wannan matashin da ake zargi kuma za mu so mu ji cikakken sunansa mu je da abin ya faru menene sunanka cikakken sunanka
Aminu, aminu wa Aminu, Am- Aminu magaji aminu magaji shekarun ka nawa shekara ta talatin da uku.
33 kai mazauni ina ne Ni, ni ina zama a matan gurin ne, ‘yan mai shekaru.
yan mai shinkafi me kawo ka gaida Muka hana gida, Ba- babban mai sai idan mu ya ta sai sai da nan sai sai wani. Suka su faga kawai can ba mu da gida, tun daga gida gida da fili ya siya ko sun sun gudana sai ya gina mana ɗaki a ciki.
menene sana'arka Ni sana'a ta gaskiya gwangwan nake yi.
gongon kake yi Eh, gwangwan nake yi.
To, amma gashi an ga babur kira roba roba a wajenka ya asaka da aka je wasu yara ne jiya suka kawo shi ina bacci ma sai sai sai sai na ji mutane da shi wani kai sai na farka me wannan Wai- wai mashin din ne muna zuwa ɗayan sai ka kuma kulli a gunsa sai ya kulla mashin din ko sai suka tunda suka fito su ƙara da su ƙara dawa ba in baka ba kafarin Allah yake ni ina mawaki masu ko da safen nan sai na sai na samu babana na gaya mana ce baba na ce amma na ce ka ga sun kawo babur amma ko sun sun tafi su gaba sai sai tare su yan sanda za zo ciki sai a haɗa su da shi kuma karfe na sakawa babur din da dare ne gaskiya karfe na ƙarfe goma za ta karfe goma yi eh ana dan ana ɗan yefun nan ana wannan lokacin su Ana- kuma su nawa ne ɗan yefun nan su su biyu su su biyu ne ne ya yanayin eh, da sani ne da aminu ɗaya baƙi ne ɗaya fari ɗaya gajere ɗaya dogo sani shi ne dogo Am- aminu kuma shi gajere ne na- na na fi shi da su mazauna ina ne
eh to gaskiya ba anan ba anan suke ga shigowa suke yi, zuwa suke amma ba anan ungo suke ba suke A wancan wata.
yan cikin gari sun ce yan cikin gari ne yan cikin gari daidai ina haka suka ce wai wai amando ne ce amando eh wai amando ne suke A kuma nan ne?
yayi abin da suka ce min kenan amma ni ban- ni- ni- ni ni ban sani ba dan ba zuwa ne na gani ko ba ka ko amma kun dai kuna harkar kasuwanci da su na a kawo ma ya ake wannan kuma suka kama wannan shine karo na nawa da suka kama wallahi wannan shine karo na farko wallahi wahalan nan karo na farko Allah abin man yayi ya ban tsoro in ba ka ba kafarin Allah ne da suka kama wannan babur din da mukulli suka kama ko ba mukulli da mukulli sai suka kulle suka sai sai suka tabbata suka cire mukullin suka suka ne sun sa ki din su kulle sai suka sai suka cire mukullin sai suka tafi da shi amma baka tambaye su ba wani abin da kai suka samu da suka kama na kan da suka ce ina ruwa na ana ana ruwa ina ruwa na na ce to shikenan ruwa ake ne dan Allah ku zo ku rike ta sun sun sun yi rafi mu zo sun dauka wa sai da safan nan da jama'a da na kira baba na nuna masa jama'a ta gari sannan sai aka sa amma kai ake aka san wannan babur din yana wajen kara ka zo aka bibi babur
ya aka aka san a- ni ni na gaya wa mutane sai ni sai musu ga ga amma wallahi dai gaskiya ka fana ga gaskiya ni ni ni na gaya wa mutane ga mashin din an kawo ai ai ai ba gani akai ba ni na faɗa na ce baba baba ga mashin fa an kawo fa an ce ana zuwa ba a yanzu ba da bai ce sai ga wani makocin mu shi ma na gaya ma sai ya ce to mu za mu sanya na zaki sai sai suka ta ban san shawarar da suke ba ko ba ka ba ko sai na dawo ban san shawarar da suke ba sai na dawo kai kana da aure ne ni eh, ina da aure ba yayanka nawa ƴaƴana biyu yayanka biyu kuma ta ka tana nan a ta mutu kana shaye-shaye ne ta rasu kai rasu.
kana shaye-shaye A'a, baka shaye-shaye eh, gaskiya- ba abin da kake sha gaskiya ina shan sigari yanzu sigari da me kake sha ka faɗi gaskiya ka ga wallahi sigari wuyi ce kuma na daina sha gaba ɗaya har abada wallahi daraja annabi akalla ka kai shekara nawa kana shan wuyu gaskiya na- na ɗan kwana biyu wallahi wai- in- in ban boye- bayan boye ma bayan boye ma ba, na ɗan kwana biyu ina sha wallahi ka kwana biyu kana sha to amma garin ya ka daina shan wuyu kuma kake shan sigari wallahi kuma kuma kuma ikon Allah kenan haka kawai jini jini ta fita ta fitan mun a rai gaba ɗaya to ai ana zargin masu shaye-shaye idan suka sha hankalin suna gushewa kuma har su je su aikata wani laifin wannan dama sun ga dama ne za su aikata amma dan ka dan ka sha wuyi kuma kai sai ka je kai- kai wani abu ai ba zai yi To ba an ce idan aka sha wuyu ai sama kamar ta rikito mutum a ƙarya ne duk wanda ya gaya ma ƙarya yake wallahi to ya ke ji idan an sha wuyu kawai za ka ji shiru za ka ji bakin ka zai ɗan ɗaure shiru ba ruwan ka da kowa shiru kamar ya garin kamar ba kowa ko ba eh shiru za ka yi, ba ruwan ka da kowa duk duk hayaniyar da ake yi take fuska kawai da mutane ka gana wasu na ko ba sai kai ba sai kawai mutum magana ba ita kamar kenan in kai shirin kenan ba za ka shigar kan lamar mutane ba kenan to ba ruwanka da kuwa ka zauna waje ɗaya kai zamanka ina ruwanka to da mutane kuma ai ba ruwanka kuma da mutane tana gyara lafiyar kwakwalwa ne ko kuwa a to gaskiya tana tana kawo damuwa ne tana kawo damuwa to amma wata damuwar sai ka ga wasu suna aikata laifin da ba shi ba da nijiyarta to Allah ya yi musu sisis da yana kuma Allah ya yi musu shi kenan ko ba haka ba to kai ga shi yanzu a hannun yan bijilanti na gaida me kake fata a wajen su to Allah ya raba mu lafiya ina so su yi min afuwa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ya ce mu ina neman su yi min afuwa saboda annabi saboda ni kaga ba ta cikakken lafiya da ni ba me yake damun ka ni ga kare uku a ba kare uku ga iya nan ga biya a garin ya kai ga kare ne mota ne kaɗin ma usai market eh wallahi wannan shi ne karo na dauke nan da aka kama karo na ɗaya in ba ka ba kafarin Allah ne ciniki bai taɓa satsin sa haɗa ku da su ba wallahi ba abin da ya taɓa haɗa mu da su wallahi Allah wallahi to amma kai ba da an kama ka da wannan babur din ba ya kake gani ya zaka da shi tsakaninka da Allah ba da an kama ka da wannan ba idan ba wanda ya ganka Allah misali da safen nan na na kira babanmu na gaya mar na ce ga shi an kama shi mushe ko ba ga sai ce to in shiru kawai in in ba ga mai mun na san baba zai dauka ya ajiye ajiye shi a gefe guda ko ba ka ba har sai Allah ya kame shi to ka to ni ka ji maganar da muka yi kenan wallahi Allah
to yanzu haka mun samu shi wannan a matashi da aka yi kokarin wato dauke masa wannan babur din kuma Allah ubangiji sa aka ganshi menene shi kace suna sunana abba ismaila a gaidan makaɗa gashi an ga babur wato babur ɗan ka kera roba roba fari ya aka yi har aka doke mashi to abin da yake faruwa shine na tashi da yake man na saba tashi haka kaman karfe uku na dare to amma saboda ruwan da aka yi na sama sai zama ban samu tashi ba sai kawai ji ne kamar an buɗe kofa ta haka ta yi ƙara geti na kenan tunda kaman driving ne gidan sai na tashi na farka ina fitowa gida sai na ga ban farko falo na sai na ga ban ga TV da take jikin bango ba sai na tabbatar cewa shigowa akai sai na ga kuma tagan daki na abu an fasa shi ma sai na gane cewa lalle akwai wanda ya shigo saboda haka sai na fita bakin gida ina fita babur ina da kar gida sai na ga an kwance shi sai na dawo sai na ga babu mu kullum babur din duk sun har gida falon da sauransu saboda haka karan da na ji na babur cewa an fita da babur sai na bi su sai na fita sai na ga mutum ɗaya na tura shi ya sha kwana to zan bi na bi shi kenan na yi wa ina barawo kawai sai aka sa sai kuma na ji ashe akwai wasu a cikin gidan to saboda akwai iyali na da yara na ba zai yi in kyale su in bi babur ba sai na saboda sun fi muhimmanci sai na dawo gidan ina dawowa sai na aran gama da shi wanda ya dauki TV din ya ajiye yana ganin sai ya ajiye ta sai ya je haura katanga sai ya fice to abin da ya faru kenan to da safe kuma sai muka zo bayan mun fito da sallah asuba sai muka samu yan vigilante na unguwa muka ga mu sai suke ce mana to tana iya yiwa babur din bai nisa ba saboda haka sai muka fara tracing a unguwa muna bi layi layi layi muna bin sawun babur har Allah ya kai aka samu waɗanda suka ga cewar ga wani bakon babur a ɗakin wani a aji sai muka je aka kira ni sai na zo sai na ga babur ina ne a ciki to garin dauke ma wannan babur din su ba su shigo da makamai bane ba ko to da yake dai bayan sun riga sun dau abin da suka dauka na gansu ba wai sun zo sai ritsa ni a cikin daki bane sun riga sun dau babur wancan ya dau TV wannan ya dau waya tunda su waya ta ma sun dauka so amma ban kula cewar da makamai bane shi wancan da na fita yana tura babur din ne shi kuma wancan ya kama katanga ya haura kaga ba zan iya gane makami na hannun su ko ba makami ba ku kici kici da su ba kenan eh ba mai kici kici da su ba amma shi wanda ya dau tibin ya yadda ita shi na bi shi amma ya tsallake ya ya gudu to ina batun waya da TV waya da TV waya dai sun tafi da ita amma TV ita na samo ta na mai da cikin gidan garin ya ka samu ciwo a ƙasa ai lokacin da na zo ya ɗauko tibin saboda haka zai tafi da ita yana jin na dawo cikin gidan sai yadda ita sai sauye je kama katanga ya haura saboda ba zai iya haura katangar da ita ba ina tunanin shi yasa ya ajiye ta ya tsira da saboda ya tsira ba ta fashe ba ba to yanzu dai tunda ba wuta gilas din bai fashe ba amma tunda ba wuta ba zan gane tunda screen ne plasma ce ta samu matsala ko ba ta samu ba amma yadda ita ne to gidan a kulle ko ko a bude yake gidan a kulle yake makullan gidan suka shiga suka yi bincike suka samu makullan har da na babur yayin da mu muke kwance muna bacci suka samu makullan babur inda makullan gidan suka bude gidan suka fita da shi wai shi irin wannan mukullai shin mai gida baya tattara ya kwanta a kusa da shi ya fulo da su ko kwa ana yi akwai amma akwai tafayin mukullai tunda ba za ka ajiye mukullin ka duka ka tattare shi a waje ɗaya ba dole wani za ka ajiye shi a wani waje wani ka ajiye shi a wani waje in case of bata to shawara ta dai anan gaskiyar magana mutane mu tashi tsaye kawai gaba ɗaya mu tashi mu kare kanmu tunda yanzu an samu har daga cikin hukumomi ma da kansu suna cewa talaka su tare su kare kansu daga harkar tsaro su taimaka wa gwamnati in aka ce gwamnati abin nan yayi yawa gaskiyar magana dole sai mun tashi tsaye mu dinga bijilanci a unguwanninmu mu dinga sa ido ga baki wayanda ba mu yadda da su ba kuma a kafa kwamitoci a unguwa waɗanda za su dinga kula da saboda ko ba komai su iyalinmu su ne mu idan aka je aka samu wani abu ya taba mutuncin su to mu ya taba abu ne wanda ba zai kyale mu saboda haka dole mu tashi tsaye gaskiya mu haɗa hannu dukkan mu yi kwamitoci wanda za mu rinka tsare unguwanninmu in ya so mun rage firamare assignment su kuma gwamnati ce ci mana wancan na sama to yanzu gashi wayannan kayayyaki an samu wasu daga ciki ya sauran kana ganin za a ƙara gaba ko a cikin shi a'a ni dai ina so saboda abu ne irin wannan idan ana barin shi na tafiya kai tsaye akwai matsala saboda in an yi wa mutum ya bari an bari ko an saki mutum ko an kai shi an masa hukunci ma wanda bai ba shi ya kamata ya masa ba to fa suna dawowa ne suna karawa saboda akwai yara da yawa da zaka ga sun je prison sun dawo amma za su kara kuma yin laifin saboda haka ya kamata ita hukuma ta bincika kuma ta kama mutum ta kama mutum da masa hukunci mai tsauri wanda wannan sama ba zai iya kara maimaita irin wannan abin da ya ba.
Yanzu haka muna tare da kumandan wannan yanki za mu so mu je ani cikakken sunansa da dai ana tambayar cikakken sunan aji ana cewa shekaru wuce naka baka sani gida ba wai masu sauraro suna so san cikakken sunanka.
Sunana cikakken suna ana kira na da shekaru Ali kenan shi ne kowa ya sani na da shi.
Shekaru Ali kenan.
Shekaru Ali sunana.
Shin naka mai lakabin shi naka baka san gida ba?
Eh haka yake wannan.
Wai aka ka samu lakabin shi naka baka san gidan ba.
Eh wannan lakabin shi naka na sa shi ne na sa kaina da kaina ba wani ya samu shi ba.
Saboda su aka sa.
na sa shi ne saboda irin waɗannan mutanen da suka alluwa al'umma na ga cewar sunan zai dace da ni kuma in na sa sunan zan yi da nasara akan wannan suna insha Allah To gashi wannan matashi da aka kama ya aka yi kuka ma kama shi.
eh to alhamdulillah tun karfe uku dare aka kira ni a waya aka gaya min cewar an ɗauki babur a guri kaza kuma baburan nan an yi kokowa da barayin ma wanda suka ɗauko kayan ya ɗauko sun ya ɗauko fulan zuma ya kwace sun ɗauko wannan ya kwace to amma saboda sun raba ma hankali sun tura baburin sun yi gaba da shi amma wannan kayaki nasa ya kwaci ya shiga da su gida amma sun tafi da babur saboda haka aka biyo ba sawun babur da mutane aka zo aka duba aka ga sawun babur ya kare a daidai kofar gidan shi wannan wanda muka samu da babur saboda haka sai suna aka tafi ana ta aka ga mu ce to abin da yake so wannan inda aka samu babur ya kare kofar gidan kada a bar kofar gidan in ma an bari a koma a tsaya a wannan kofar gidan saboda haka kafin mu zo mu karaso gurin muka zo za mu zama nan su sauran Allah da ikonsa kuwa kafin zo na tura yara na suka je gurin suna zuwa kuwa suka yi cikin ɗin gidan ɗakin sa a cikin shago aka same shi da babur a shago babu wanda ya gaya wa babansa kuma da yake magana shi kansa mahaifinsa akwai abubuwa irin wa'annan an zazzu kwanan nan ma an zo da adaidai sahu a kaya da tabarma an ɗiba an zuba karkace a adaidai sahu an kwashe makota suka yi babansa magana baban nasu ya fito ce shi har ma suke da makota akan wannan saboda wannan ba yi ne karo na ɗaya ba kuma ɓarayin nan ma mutum yanzu muke samun labarin cewa baban nasa da bakinsa yake faɗa mana nan cewar akwai ɗaya daga cikin wani yaro a bayi wanda kwanaki sata jiya ma ya kuma yi ya gudu a ɗakin sa yake kwana to shine Allah ba mu sa'a kuma muka samu wannan babur gashi nan moto bi fari a rikirin sa kuma da ya ce mana ba bai san wanda suka ya yi rantsuwa ya tana tsare bai san wanda suka dau babur ba bai san su bai taba ganin su ba amma yanda ka baya shine har da fito yake gaya mana wannan yanzu wani mataki za ku ɗauka kansa eh yanzu matakin za mu ɗauka da muna ga ƙarar muna so mu gama binciken mu ne don Allah ya za mu yi ƙarshe wannan kuma yan sanda to kamar jan hankali ga mutane musamman ma wajen ƙara kula da takatsantsan ko da ina faɗa duk lokacin da aka ce ana ruwa ko ana sanyi to al'umma su daure su dinga hana idan su bacci mutum ko da ba zai wani bai dan zauna dan lazumin nan sallah ne yana yi ina dan wannan duk sanda aka shi kansa mai gidan yana zaunan yana lazumi ya ci shigo wasu kuma Allah ya fargar da shi suka dinga wannan kokowa da shi saboda jama'a su kiyaye mita tamanin da takwas da dubu biyar da lafiyar madar zamani suna na tijjana da mu daga nan gaida kenan yan kusa da ke karamar hukumar kumboso sai kun sake jina a nan gaba